بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda da ganin damarsa da cikan mulkinsa ya ba mu dama halarta a wannan masallaci na Quba a wannan yammaci na Alhamis 20 ga wannan wata na Rabi'un Rabi'un al-akhir hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya a yau majalisi ne na kitabut tauhid a inda za mu tashi faɗan malam babu ma ja a firruqa wata ma'i قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم باب ديزو domin yin bayani dangane da abin da ya zo na hukumce-hukumce firruka a cikin arruka wanda arruka jam'i ne ne arrukuya ɗayansa shi ne arrukuya wanda arrukuya shi ne karance-karance da za a yi da tufe-tufe da za a yi domin neman waraka game da wata cutar da ta faru ko kuma ije ta kafin ta faru والتمائم التمائم شما جمعين التميمة التميمة guda ɗaya kenan wanda abinda ake nufi da at-tamima shine laya kamar yadda zamu zo mu ji bayanin filla filla anan malam Allah ya ji kanshi da rahama ya gafarta masa zaka ga a wannan babun bai yi hukunci ba sabanin babin da ya gabace shi an gane ko dan babin da ya gabace wannan babin malam ya ce mina shirki ko lubsul halqa wal khayt wa nahwihima li raf'i al bala'i aw daf'ihi kaga can malam sai ni sai hukunci malace na daga shirka wani bangare na shirka mutum ya sa wani zare da abin da ke kama da shi da nufin ɗauke cuta ko ijita kaga ya riga ya zartar da mai hukumci a can amma nan bai yi hukumci ba sai ce babu ma ja a firruka wata ma'il babin da ya zo domin yin bayani game da abin da ya shafi hukumce-hukumcen arruka tofe-tofe da karance-karance da za a yi والتمائم دلايو nan bai hukunci ba saboda bayannan za su zo filla-filla tare da yin hukunci ga kowane ɗaya daga cikinsu ina fata an gane kuma arruƙaƙin ba dukan bace shirka ba dukan bace ba ta halatta ba akwai nau'in rukuya da ya halatta akwai nau'in rukuya wanda bai halatta ba haka at-tama'im layuma akwai maganganun malamai game da abin da ya shafi layu wannan kuma maganganun da sabani ya samu asali tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zuwa almajiran su da almajiran almajiran su shi yasa kaga malan nan bai zartar da hukunci ba kenan karatu da dalilai su za su tantance rukuya wadda ta halatta da kuma rukuya wadda bata halatta ina fata an gani مالك وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وفي الصحيح tana yi wa abinda malaki nufi da as-sahih nan kama ya zo a cikin ingantaccen hadisi so da malamai na baya-baya idan suka ce as-sahihu suka yi shiru suna nihin bukhari ina fata mun gani to malam nan watakila yana nufin as-sahih ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda kuma faɗar cewa ya tabbata a cikin hadisi ingantacce ya fi gamewa sama da a ce na cikin bukhari ko muslim ina fata mun gani kenan tana yau mala yana nihin ya zo a cikin hadisi ingantacce ko ko yana nihin ya zo a cikin bukhari ko ya zo a cikin muslim da kuma hadisin ya zo a bukhari bayan a bukhari ma ya zo a cikin muslim da wasu littattafai na hadisi na daban malaci wa fis sahih ya zo a cikin ingantaccen hadisi an abi bashir al-ansari daga abi bashir al-ansari radiyallahu anhu Allah yarda da shi annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance yana tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi ba'dhi asfarihi a cikin wani shashi na fatauce fataucensa kenan wannan sahabin ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani shashi na fataucin da annabi ke yi fa arsala rasula sai annabi ya tura dan aiki Allah ya baqiyanna fi ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت النبي تورا دان أيكي تشيوا كركة ببري أتشكين ويراقمي قلادة أبرات ياو قلادة من وتر قلادة ود أكيد وتر عند لفظ الوتر أنا نفن دشي wannan zaren da ake sawa ko waya ko tsirkiya da ake daura mabaka wadda da ita ce ake halbaɗin kibiya ina fata an gani to a zamanin jahiliya wannan zaren ko wannan fata ko tsirkiyar nan da ake sanya ma baka kun gane baka ko wannan iccen da ya haka to ai akwai zaren da ake sawa wanda da shi ne ake harba kibiya to wannan zaren ko fata ko tsirkiya ko duk abin da aka yi amfani da shi a cikin baka a zamanin jahiliya idan ya tsufa aka cire aka yayar aka sa sabo wannan tsohon sai su ɗauke shi sarataya ma raƙunmansu a wuya da nufin magance kambun baka ina fata mun gani da nufin tsare wannan raƙunman daga me baki da kambun baka shi ne sai annabi ya tura ɗan aiki cewa kar ya kuskura ya taɓa barin duk wata tsirkiya ko wani zare ko wata waya da aka sanya a wuyar raƙumi ta wannan watar kin au qiladatu ko kuma annabi ce masa yayi kada ya bar duk wata qilada wani abin da aka rataya maraƙumi illa quti'at si an cire wannan abu ina fata mun gani kaga hadisin yana nuna mana cewa ashe rataye qilada qilada wai rataye wata a cikin wuyayen raƙumma da nufin kare su daga sharrin baki ko kambun baka bai halatta saboda yin hakan riƙar sababi ne wanda Allah bai sanya shi a cikin sababi ina fata mun gane shi yasa annabi ya tura dan aiki a duba wuyayen raƙuman da ake tattare da su gaba ɗaya dan raƙumin da aka ga a wuyansa an rataya mishi alwatar kin nan a tsinke shi a yarda shi a wannan hadisin za mu ɗauka wasu fa'idodi kamar haka na farko ya kamata a ce duk wani jagora shugaba ya kasance yana faɗake yana sa ido da nazari a cikin al'ummar da yake jagoranta ya yi a samu wani abin da yake kuskure saɓanin shari'a wani abin da ya halafa mu abin da yake daidai sai ƙoƙarin hanawa a ga annabi sai tura ɗan saƙo cewa ya bibira kuma ya gani don raƙumin da ya ga an rataya mishi wannan kailada ta watarkin ya tsinke ta yadda kaga wannan ke nuna kulawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da wanda yake tare da su da yin hukunci game da abin da ya san idan aka yi shi sabon Allah ne sai hana sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na biyu shugaba ya iya zartar da hukunci kai tsaye ina fata mun gane ba tare da ya shawarci masu wannan kuskuren ina ga annabi tura dan sako yace idan aka gani ayi a tsinki a yadda kar a bar wani raƙumi ɗaya daga cikin raƙuma wanda ke rataye da wannan kilada ta wata idan ko aka gani a tsinki a yadda ina kaga jagora da shugaba yana da sandar bugawa da zai iya zartar da hukunci wanda yake maslaha ne akan al'umma a cikin addininsu ko maslaha ce a cikin rayuwarsu kaga ne ke nuna mana ashe rataye wani abu a cikin wuyan dabba da nufin kare ta daga kambun baka ko abin da ke kama da su wannan bai dace shirka ce karama ina fata mun gane laifi ne saboda idan ka sanya ma dabba wani zare ko wani abu da nufin ya kare ta daga wani sharri kana ganin cewa wannan abin da ka rataya a matsayin sababi ne Allah ke bada waraka wannan shirka ce saboda ka ɗauki sababi ka mayar ka ɗauki abin da yake ba sababi ba ka mayar da shi sababi abin da Allah bai sanya shi a matsayin sababi na shari'a ba ko sababi na waraka ta kaddara ta jarraba ta yau da gobe kai kama yarda shi haka nan kaga hakan shirka ce karama Allah da tadda mai samu fahimci da wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya rada shi kale ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kulu yana cewa innar ruqa lalle ruqya innar ruqa lalle dukkanin ruqya wattama'im da layu duka wattiwilata da kuma attiwila shirkun shirka arruka tufe-tufe da za'a yi karance-karance da za'a yi domin neman waraka ko ije wata cuta ko kuma rigakafi kafin sabkar wannan cuta gane ku attama'in su kuma layu wanda za a yi amfani da su a rataya a jika a cikin yaro ne a cikin babba ne a cikin gida ne a cikin mota ne a wani abu ne dai da za a rataya da nufin samun wani amfani ko ije cuta haka attiwila abinda ake nihi da attiwila wani abu ne da mutanen jahiliya sukan yi ada da nufin kyautata alaka tsakankanin miji da mata wanda idan aka yi shi hakan zai sa mace ta so mijinta ko aka san haka miji ya so mata shi ina fata mun gani shine at-tiwila gaba ɗaya annabi ya hada su yace menene shirka ina fata mun gani to wannan umumi gaman mahukunci da annabi yayi ba abin da zai fitar da wani ɗaya daga cikin wannan ababen guda uku sai wani hukunci na daban na shari'a in ba haka ba dukansu shirka ne sai muka fahimci arrukuya ba a nufin dukkanin rukuya ana nufin rukuya ta mutanen jahiliya ko rukuya da ta saba mashara musulunci ina fata mun gani saboda rukuya kala biyu ce ko rukuya ta shari'a ko rukuya da ta saba mashara hadisai sun zo sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ruqya shi ma an masa ruqya ina fata mun gane kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun tambaye shi game da ruqya annabi ya ce ku bujiro mun da rukuyar da kuke yi sai annabi ya ce la ba'sa bir rukuya ma lam takun shirka ku ga mini menene kuke yayin da kuke rukuya idan aka ce rukuya tofe tofe karance karance mutum yana jin wani abu a jikin shi wani abu na damunsa ko kuma danjin tsoron kan babbaka da abin da ke kama da haka sai yi karance karance tofa ko ya busa a inda yake jin cutar ko abin da ke kama da haka ina fata mun gane annabi sallallahu alaihi wasallama an masa ruqya yayin da ɗaya daga cikin yahudawa yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri jibril ya zo ya masa ruqya ina fata mun gane ya karanta mishi al-mu'awwidhatan falaq da nas kamar da hadisi ya tabbata ba ina fata mun gane kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ruqya suka suka bayyana annabi labari suka ba annabi labarin haka sai annabi ya ce musu wa ya sanar da ke cewa fatiha ruqya ce wa ma yudrika annaha ruqya wa sanar da ke cewa fatiha ruqya ce ai fatiha ruqya ce abinda za a yi amfani da shi ne a karanta domin neman waraka ina fata mun gane bayan bayan shi hadisi har ya tabbata a cikin bukhari da muslim da ke nuna halaccin ruqya game da abin da ya shafi kambun baka ko ko ya kasance wani abu daga cikin ababen da suke harbi su halbe ka in ma kuna ma ko mace shi ina fata an gane yanan kaga waɗannan hadisan da suka zo a keɓance sai suka hudda gaba ɗayan rukuya akan cewa cewa shirka ce gaba ɗaya kun gane ko ashe akwai wasu rukuya wanda yake ba shirka bane ya halatta a shari'ar musulunci matuƙa wannan rukuya ba ta saba ma shari'ar musulunci a karanta qur'ani ko a karanta wasu abubuwa da suka tabbata na addu'i daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan babu lafiyoyi ya halatta a yi rukuya da su ina fatan mun gani wattama'im da layu kaga layu ma dukansu shirka ba abinda zai fitar da hukuncin layu daga shirka sai an samu wani dalili a keɓanci shi ma wanda ke nuna halaccin amfani da wata laya wadda yake ba shirka ba ce wanda bayanin zai zo nan gaban sha ta'ala haka attiwila dukansu shirka wani abdullahi bin ukail marfu'a an karbo hadisi daga abdullahi bin ukayn marfu'an hadisin yana da hukunci na arrafa zuwa ga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi ce man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu wukila ilayhi za a bar sa da wannan abu duk abin da ka rataya da nufin ya maka wani amfani ko ya ije maka wata cuta sai a barka da wannan abin a gaya amfani ka ka ku ba zai amfani ka ina fata mun gani ba zai taba amfani ka rawahu ahmad wa tirmidhi imam ahmad ya fitar da wannan hadisi da imam tirmidhi ma da ce at-tama'im la yu shay'un yu'allaqu ala al-awlad wani abu ne da aka rataya ma yara shi yattaquna bihi anil ayn kuma suna neman kariya da wannan layar anil ayn game da kambun baka yana so ya bayyana maka me ake nufi da layar laya wani abu ne da aka rataya ma yara shi kanana da akan kare su da wannan layar daga kambun baka ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف سيدي فإذا يكسنشي أبند أكراتيا ندق القرآن مجرماني فرخص فيه بعض السلف ونشاشي نقباتا سرن ومتيا حلت أي أنفاني دش وبعضهم لم يرخص فيه ونشاشا بسباد داما بدرن ومن شوى أراتيا لا يقود قوت القرآن ويجعله من المنهي عنه سكن ساشي daga cikin abin da aka hana aiki da shi minhum ibn mas'ud radiyallahu anhu daga cikin masu ganin bai dace ba yi amfani da laya ko da ko ta alkur'ani ce abdullahi dan mas'ud allah ya gaci to kaga ashe sabani ya faru tsakankanin magabata game da abin da ya shafi mai laya idan ya kasance ta mice ce ta alkur'ani ce wadda ba ta alkur'ani ba fa babu saɓani game da cewa bai halatta a yi amfani da ita ina fata mun gani irin layar da za a yi a sa wani wani ganyen ice ko wani karho ko wani cibiyar kura ko wani zare ko wani abin dai da za a rataya da nufin amfani ko ishi cuta wannan babu saɓani game da cewa bai halatta ina ka samu saɓani idan ya kasance laya ta alkur'ani ce tsantsa mai girma sai sahabbai suka yi sabani aisha radiyallahu anha da wasu wanda suka bi ra'ayinta suna ganin halaccin haka abdullahi dan mas'ud da shi da almajiran shi suna ganin haramcin haka kaga sabani ya faru tsakankanin wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata mun gane a halacci da rashin halacci a wace laya ta alkur'ani tsantsa madarasa hatimi fa kun san hatimi babu sabani game da rashin halacci shi ya kun san hatimi kun wani abu da za a zo a yi karo-karo a yi gidaje ko a yi wani desan daga cika a yi rubuce-rubuce a ciki wannan alkur'ani ne akwai shi a cikin alkur'ani to bai halatta da kowace irin sifa mai halitta ina fata mun gani yanan kaga duk wani hatimi da ake rubuta wanda galibin layu a yau mafi yawansu mafi rinjayensu duka na hatimi ne daga yar wannan hatimin kajanci hatimin annabi yusuf hatimin annabi suleiman hatimin annabi musa da abubuwan da ke wanda duka kuma ƙarerayi ne ina fata mun gani ina ka samu sanadi tun wanga lokacin namu zuwa zamanin annabi musa ko annabi suka ci wanga hatimin daga gare shi a wannan ku shakka babu kariya ce kenan hatimi babu sabani game da cewa bai halatta rata shi kuma hatimin nan da kuke gani kala-kala ne akwai wasu yarurruka a cikin shi wanda galibi ba masu fahimta wannan yaran sai wanda suka san su akwai rumuz a ciki za ka wasu a cikin 'yan ɗakunan nan lambobi ne na lamba biyu biyar bakwai takwas shidda haka su tara ashirin wanda kowane harafi daga cikin harufkin da kuke arkamkin nan suna da ma'ana wanda galibin masahirta ko 'yan tsahi sun san ma'anarsu sun san akan mai aka ashe su ina fata mun gane to irin wannan hatimman babu sabani game da rashin halaccin amfani da su haka wasu hatimma idan kuka nura a cikinsu an zana sunayen annabawa ko sunayen mala'iku ko su salihan bayu wasu ma kiransu ake karar kuma bayan Allah daga an sa ya muhammad ya jibril ya mika'il ƙarshe sai ka ji an sa ajib karɓa mana bukatun a wannan kiran wasu ne kuma bayan wa kuma bayan Allah madaukakin sarki wanda hakan shirka ce babba da za ta cire ka daga bar musulunci ina fata mun gane duk wanda ke da hazimi ko ya taba ganin shi ya buɗa zai ga irin wanga abun galibi su suka yi yawa a ciki ina fata mun gane za ka same shi akwai kafirci ciki akwai shirka ciki akwai kiran wani Allah akwai dogaro akan wani wanda ba Allah ba bal wasu lokutan sunayen shayatin ba su da alaƙa da sunan Allah ko annabi ko mala'ika ko wani abu sunayen aljanu ne ƙarar ake kira daga ya bado a ciki me bado yana da cin sunayen Allah babu wasu khartush martush wane ne ga sunan arzuci ka taɓa jin sunan Allah wani khartush ko martush babu a ciki sunayen menene kenan sunayen shayatin ake kiransu ana roƙonsu kuma bayan Allah madaukakin sarki wanda hakan shirka ne kafirci ne da zai iya cire ka daga bar musulunci ina fata mun gane kenan irin wannan layun ba da su ake layun da aka samu sabani ko layun da aka samu sabani tsakankanin sahabbai da junansu ita ce laya ta alqur'ani tsantsa wadda aka rubuta ta da madarin alqur'ani mai girma misali ce suratul fatiha tun daga farkon ta zuwa ƙarshe suratul nas kula uzu rabbil falaq bi rabbin nas da sauran ayatul kursi amana rasul da abin da ke kamar su wasu na ganin babu laifi a yi haka saboda wani nazzilu ne alqur'ani ma huwa shifa alqur'ani waraka wasu na ganin za a iya rubutawa a rataya ma yara da nufin neman magani ko kuma kariya daga wata cutar da za ta faru wasu kuma na ganin cewa hakan bai halatta ba bai dace to idan sabani ya faru tsakankanin sahabbai ba za mu ce mu wagga maganar za mu ɗauka ba za mu ɗauki wagga ba sai mu ɗauki maganganun kowane ɗaya daga cikinsu mu gwara su da hujjojin alkur'ani da dalilai na sunna manzo Allah mu ga wani zance ya fi kusa da daidai ko ba haka sannan idan aka samu sabani marji'in sabani da magance shi da warke shi shine farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila sai mu ga wani zance ne daga cikin zantuttuka yayi kusa da daidai wani yafi dacewa ina fata mun gani ko shakka babu zancen abdullahi bin mas'ud da wanda suka bi bayansa shi ya fi kusa da daidai sama da wancan zancen da shi ne wanda dalilai suke karfafa ina fatan mun gane babban dalili wanga wanda yanzu muka karanta hadisin abdullahi dan mas'ud kin da kansa wanda yace yaji annabi yace innar ruqa wat tama'ima wat tiwila shirku dukkan ar-ruqa da tama'im da tuila gaba ɗayansu annabi ce shirka ne kaga ba abin da zai fitar da su daga umumin shirka sai an samu wani dalili daban da ya zare wata rukuya ko ya zare wata tamima ko ya zare wani nau'i na tuila an samu su dalilai daban da suka zo wanda suka zare rukuya ta shari'a rukuyar da annabi yayi kuma annabi ya fura ayi annabi ya ce ba laifi da rukuya matukar babu shirka a ciki kaga wannan ya fidda ni ruqya wadda ba ta shirka ruqya wadda ba ta mutanen jahiliya ita ya halatta duba ga wanga nassin da suka zo suka fitar da ita daga umumin hali la yufa akwai wani dalili ɗaya da ya zo ya cire ce banda laya wadda yake ta ƙur'ani ce akwai babu to tunda babu a bar su a haɗe duka bai dace ba a ga wannan ra'ayi shi ya fi dacewa da daidai sama da ra'ayin farko sama da ra'ayin suna na aisha allah ya rada su ya gafarta musu gaba da ina fatan mun gane banda shi ma ko su dalilai wanda muna sa ran nan gaba mu zo mu yi tafsirin su insha allah ta'ala banda shi ma masu wannan ra'ayin na hani suka ce ya kamata a nura da hanin gaba daya dan a taushe kofar fadawa cikin abin da bai dace ina fata mun gane dan da yanzu idan aka ce laya wadda ba ta alqur'ani ba ya halatta yanzu tantance da ta alqur'ani da wadda ba ta alqur'ani ba yana da wahala kuma idan kana son ka wani nasiha da ka gan sharatai da laya nan sai ka tambaye shi shin wannan layar da kake rataye da ita wata iri ce ta alqur'ani ce ko ba ta alqur'ani ce in mai ra'ayin wannan cewa ya halatta asali ba zai baka amsar da ta dace ya iya ce maka ta alkur'ani ce yin shiru kuma alhalin ba ta alkur'ani ba ce kuma duba ga cewa wadda ta fi yawa daga cikin layin da ake yi a yau wani iri ne na shirka ne suka fi yawa to duba ga yawansu sai ya sa a ce gaba ɗaya a taushe hanya haramu ne gaba ɗaya so da mafi rinjan layu na ne na shirka wanda aka haramta ne to yawan sai sa ai hukunci guda ɗaya saboda a taushe ƙofar faɗawa cikin shirka bayan haka barin yin laya koda ta alƙur'ani ce shi ya fi girmama alƙur'ani mai girma sama da rataye layar da ta alƙur'anin ce ma tsantsa wanda rataya ta zai bari zuwa ga walakanta alƙur'ani mai girma za ka rataya mai yaro alƙur'ani yanzu misali suratul fatiha ko ayatul kursi kaga alƙur'ani dai abu ne wanda ake girmama shi ana ɗaukaka shi ba a so ya walakanta ko ya tozarta idan ka rataya mai yaro laya kaga zai iya ɓata ta da miyau ko balma zai iya mata bawuli ya kwanta bisa ta yi bauli ko mata bayan gasi kuma ko babba ya sa laya ta alkur'ani mai girma zai iya zuwa ya bauli da ita zai iya zuwa ya bayan gari bal ma zai iya kusanta iyalin shi yana rataye da alkur'ani mai girma wanda hakan akwai mutunta alkur'ani da girmama shi babu kaga dalilan mutanen da suke ganin cewa bai halatta ba amma ta alkur'ani shi ya fi dacewa da daidai sama da wanda suke ganin wancan ra'ayi ina fata mun gane ma duk da haka idan mutum ya ɗauki ra'ayinsa aisha Allah ya rada ita da wanda suke goyon bayan ta cikin halaccin rata layar alkur'ani tsantsanin don neman waraka ba za mu zarge shi karate kayanka ba za mu zarge ka ina fata mun gani saboda yana da wasu magabata da ya ɗauki ra'ayinsu akan wannan matsala wanda suna ganin cewa ya halatta duba ga wasu dalilan da suka makale masu ina fata mun gani yau to amma dai a jumlace dai nisan ta gaba ɗaya shi ya fada ce nisan ta gaba ɗaya shi ya fada ce sau da kaga annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ya rataya ba bai ce a rataya ba bai gani a gabansa a rataya ba ya kyale shi ina fata mun gani nisan ta shi ya fada ce wannan in ya kasance hau madaran alkur'ani sabani abin da yake faruwa ga wasu wanda suke itikadin cewa layar da suke rataya ta alkur'ani ce sai kaga a wannan layar an zo an buɗe wasu wurare an shigar da wani abin da ainihinsa ba alkur'ani ba ne a cikin alkur'ani ne kun gane ko sai ga an buɗe wani inda adda kwai memun min jayi sai a yi ta babba inda adda kwai sadun sai a yi ta babba an gane ko inda adda kwai ha'un ha babba ko haƙuri wanda ke zuwa ƙarshen mai yake calma sai a yi shi babba a cikin wannan wurin sai a shigar da wani abu a iya sa sunan wani da ake so a yi mashi sihiri a iya sa sunan wata ko kuma wata bukata a rubuta a ciki na kaga wannan sunan da aka daɗa alƙur'ani ne ba alƙur'ani ba ne an yi daɗi a cikin alƙur'ani ne ina fata mun gane haka wannan kalmar da za ƙara daɗe ce bai dace ba bai halatta ba ni mantawa na ga wasu suna rubuta alƙur'ani ko suna rubuta irin rubutun sha da suke yi suna saidawa ko suna raba ma mutane sai suna buɗe min shayakin nan suna shigar da wasu abubuwa ciki suna ce musu yin hakan da kuke bai halatta me matsala suka ce alƙur'ani ne ta ba kuna zuwa darasu ba suka ce eh idan garda ya je wurin darasu ya aji allansa da ya rubuta yana son a biya masa gara da zakakware wanda suka san alkur'ani za su zamna daidai da alif ya bata sai an gyara masa daidai da wani abu da ya kara sai an shafe sa in ya rage sai an shigar na ce idan ka je darasu kaddara wannan allan da ka rubuta ka bude ka shigar da wani abu sai ka ce ka je darasu da shi a karanta shi gaban mutane za a bar wannan abin da ka kara sai ca ba za a bari kenan ba alkur'ani ba ne sau da ka zauna fara za ci cire wannan baya cikin wurin nan menene wannan da ka kara nan baya ciki kenan ka ga wannan abin da ka dada ba alkur'ani ba ne kuma zai iya ja ka zuwa ga yin ridda sau da ka shigar da wani abu a cikin alkur'ani ka dada wani abu a cikin magana Allah yanke wani abu ko shigar da wani abu bai dace shi yasa layin da ake kudiri ma na alkur'ani ne zaka samu suna cike da kurakurai wasu kurakuran ma kafirci wasu kurakuran shirka ne ko sabani game da hakan ma irin masu juya alkur'ani mai girma in suratul fatiha kun za su fara ta daga wala dhalin za su fara har su kawo alhamdulillahi rabbil alamin wannan kaga wasa da alkur'ani wasa da alkur'ani ne da gayyara magana Allah madaukakin ka juya su ko ka cire wani abu ina fata mun gani ba ni mantawa ga kissa kullum ina kawo ta ta wani malami da ake ce mishi atta'ib cikakken sahiri ne kuma ɗan ɗariƙa ne a wancan lokacin sudan ya zamna wata unguwa da ake ce mata hajji yusuf a cikin khartoum capital ta sudan to sai allah ya mashi gamdakatar ya tuba ya bar harkar sihiri kuma ya bar ɗariƙa ya dawo a halittun har yanzu da rayuwar shi yadda nasu wani malami ke ba da labarin irin yadda ake yin layu na sihiri da ya ce shi ya gani kuma tare da shi aka yi wata ziyara da ya taɓa kawo a ƙasar cameroon a cin garin yawundi ya ce ya zo a wani wuri don yin muhadara ya tara mutane na musu muhadara akan shirka da abin da ya shafi layu da sauransu ya ce a nan cikin taron aka samu wani ya ce soja ne ya tashi yana karyata shi yana karyata malamin yana buga mu jikin shi wuka mai kaifin gaske kuma ba ta ce shi yana ce mishi kai da kake musan haka yana nuna cewa gashi yana buga mu jikin shi ba ta ce shi in ya harba bindiga a cikin shi ba ta tashi akan wannan layar da ya rata sai malamin ne ya ce mishi wannan layar da kake kudirin cewa ita ce kuma alkur'ani ya ce ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ya ce ba alkur'ani ba ne ko ma dai alkur'ani ne akwai wani abun da ake ci wanda ba gaskiya ba ne ya ce mishi kuma alkur'ani na warware alkur'ani mai girma sai ce sai ce to ni zan warware maka ita da alkur'ani mai girma amma da sharadi in na warware ta zan bude ta in cicca in kuma bata warwaru ba ka ga nawa ka sayi ta zan mai da ma kudin da ka sayi wannan laya cikin taron mutane sai ke ce me yasa me ka ne kake wani ja kana musu kana ganin sai ce mishi yawwa amma sharaɗin ba a jikinka za a gwada ba ce in a jikinka ne za a wukar za ta ce ka kuma bindiga za ta tashi jikinka ya ce a samu wani nama ɗanye a gwada a kai sai ce mai ka ɗauki mutane yana neman ya sakar ta malamin gaban mutane sai yana buga mashi ya ce gashi a gaban gini ka ce a kawo wani nama gane a jikina na buga ce ka kawo ta ya aminta ya yarda ya hiddo layan na ya bada malisa aka kawo ɗanyen nama aka naɗa ma wannan laya akwai mutane daban-daban ya ce wani ya zo ya yanka ya ce wallahi ba ya naman nan baya yankuwa a sau mai kai a yanka a goga sai duka shi tana nama yana ƙara amma bai yankuwa bai so kuwa ba yankuwa akwai wani mai bindiga ya ce zuwa halbe shi ya ce wallahi ba ta mata shi bindiga sai dai kakkakka jina na an danda karin bindiga bai ta ba ta tashi kun tabbata in sun tabbata ga yanan baya buguwa baya yankuwa baya harbuwa sai ce to ina limamin ku na masallaci wanda ke baku sallar da gobe ka ce ga yanan wani ce yasu ina ladan ga yanan yace kai ma zo an samu wani daga cikin ku wanda iya karata alkur'ani wani ce iya iya ka ce zo ce dan kar in yi da kai na ku ce ni ma wani sihirin ne nayi na warware wannan sihir ɗan garin ku ne kun san su sun san ku limamman ku ne yace ladan kai zo abinda nake so da kai kai ta kiran sallah kar ka dakata sai na ji sho ina limin yace kashi ce abinda nake so da kai kawai kai ta karanta suratul mulk in ka kare ma ka ɗauko daga farko karka tsatsi na ce tsaya ina wannan hafizin ya ce ga yana hafizi ne ce na gaske har da ce ƙo'ani ya ce kai kuma fara karanta suratul baƙar karka tsaya sai na dakatar da kai ya ce ku fara mai kiran sallah yana ta yi mai karanta suratul mulk yana ta yi wance yana karanta suratul baƙar suna cikin yi suna cikin yi wasu ɗan lokuta kaɗan sai ce mai wukan nan taso yanka shi ya ce suna gani sai da yanka shi uku nama sai da yanku su uku gunduwa-gunduwa ya ce ina mai bindiga ya kiro shi ce halbashi ya ce kowace gunduwa sai da ya mata harbi guda-guda kuma duk bindiga ta tashi ina mai bugawa ya zo kowa sai da bigi wannan nama sai ce su bar karatu haka suka bari dan minti kaɗan an yi shiru ya ce mai yanka ya yanka in yanka ba yankuwa mai harbi ba ta tashi mai bugawa baya bukwa sai ce ka gani ya ce mutane gaba ɗaya suka yi shuru a cikin wurin ya ce sai mutum ɗaya kaɗe shi ya ce allahu akbar ya ce shi ma bai san mai sai gaba sun tsaye suna kallon iko ana ya ce mishi kaga da alƙur'ani mai girma ne kamar yadda kake riyawa da ƙur'ani baya warware ƙur'ani ya ce lokacin da ake karatun shedanin da suke ba da kariya a wannan naman ko kai da gangan jikinka za su gudu su bar wannan wurin idan kuma aka dina sai su zo shi ci gaba da aikinsu to haka sha'anin irin layin nan suke irin na baka buguwa baka harbuwa karye bayan cinka mafi yawa alaƙa ce ake da aljanu da bukai a yi kwantara da aljani ga abin da za a mishi ga hidindimin da za a yi sharaɗin ya zo ya tsare wannan layan matuƙar ba a buɗe sharaɗi ba ya tsare wannan mutanen yana tare da shi an zo bugu ya kare in an zo yanka abu ya tare abin ba zai isa ba in bindiga ce za a harba ya hana ka harba bindiga ta yadda ko ka harba karin ba zai dando ba ko kokarin na dannuwa amma zai zai sa zai hana kartushin ya fita haka ne tsarin yake duk lokacin da aka kiyaye sharaɗin na yana ne yana ake shi da an saba mu sharaɗin sai ya fasa to yace duk lokacin da ake karatun Qur'ani ba su yi hakuri sai su gudu shi yasa za a iya bugun ka wannan lokacin za a iya harbin ka za a iya yanka ka wannan lokacin kuma ana bari za su dawo su ci gaba da aikin su yace sai buɗe layin nan a gaban kowa da kowa yace bari karanta musu jawai shin hal an Qur'ani ne ko ba Qur'ani farko ga bismillah yace kaga bismillah alqur'ani ga salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko sannan ga wasu ayoyi da alqur'ani ne amma an lalata su an cicca su na daga cikin su yace inna a'tayna kal kaw shikenan na aka tsaya inna a'tayna kal kaw kaga babu mi sa'un ko babu mi ra'u dan haka kau baya da wata ma'ana kawai gwarance ba magana Allah ce da aya ta cikin suratu yusuf inni ra'aitu ahada ashara kau ai abin da ya kamata inni ra'aitu ahada ashara kaukaban amma kau an cire wannan sauran kaga Allah na ta mi an lalata alkur'ani da aya da ke cewa inna zayyana sama a duniya bi zinatinil kaw wanda asalinta inna zayyana sama a duniya bi zinatinil kawakib amma sai aka cire wancan sauran aka bar kaw inna atina kal kaw inni ra'aytu ahada ashara kaw inna zayyana sama a duniya bi zinatinil kaw wani alkur'ani ne kaga akwai wasa da izgiri da alkur'ani mai girma da wasa da magana Allah mu da sake sake kuma fasayakfika humullah ai haka ayat take ko fasayakfika humullah amma abin da yake ciki yace fasayakak fakak humullah fasayakak fakak humullah haka magana Allah take kaga fasa ya fi ka humullah haka aiki amma an ciccire ta an gugunce ta an walakanta alkur'ani mai girma tun da ko kuka yi haka kuka yarda da walakanta da alkur'ani mai girma shi shedankin zai maka hidima zai yarda ya ake tare da kai dawa me yake so ka kafirta ka lalace ka zan mutumin banza abin da yake so kenan in dai ka kafarta ka ba shi lamuncin za ka lalace kai wani ko ice ba ka kaɗar ma ka sa a jikinka ba ka buguwa ai kun sa akwai masu itace ma ba ka buguwa wanda ba gaskiya ba ne a ɗabi'ance a tsari na ɗabi'a da aka sani duk wanda aka haɗa ga hannu za a bige shi a yi ne a bige shi shine ɗabi'a ta sani shi ne aka sani a aikace amma da ka ga an ɗaga hannu za a bige ka baka bugu ba to akwai wani sababin da ya hana wannan sababin kun koye yake menene ya kamata a san shi menene ya hana ka bugu in kima ce da daraja da matsayi da kusanci a wurin Allah ba kai manzan Allah an taɓa bugu manzan Allah ko ba taɓa bugu shi hajji ne aka zubda mishi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki ya fita da jihadi ya fita jihadi zai sa silken yaki saboda mi kare jiki zai dauki takobi saboda mi ya sara ya kare kansa sallallahu alaihi wasallam an ji masa ciwo an zubar da jinin shi sallallahu alaihi wasallam to kai dami baka bugu kai malam kaga ba gaskiya wani nawa ne daga cikin annabawa aka kashe kamar yadda Allah ya ba mu labari kan min nabiyyin qutil nawa nawa ne daga cikin annabawan Allah da aka kashe mun san ko kashewa sai an yi amfani da wani abu dan a fidda mi a fidda rayuwa dan mi ba su ki buguwa sun bugu bal ma an kashe su to kaga wannan sirrin wani abin da yake koyi baka ganin shi amma akwai shi aljani ne kawai shayatin ne kawai a gabana wannan waƙi'ar ta taɓa faruwa da daɗewa na sha gina wanga labarin shi lokacin da laraba sukan kawo taimako da daɗewa shekarun baya sai a zo gidanka a bubbuga sai a baka yar takarda sai ka je can me yake ce mishi filin kokowa sai ka samu buhun hatsi buhun dawa madara mai da abin da ke kama da in ba kuma ta ba taɓa yin wannan taimako kan don da aka ba wannan takarar zai je karɓi abincin aka raba abinci mangazojin mutane har suka ƙare ga wanda musane da suka suna sayan abinci sana raba bayan Allah ƙarshe aka samu wata mangaza daidai ta sha'in ciro wani ya taskance hatsi da sauran kayan abinci a ciki laraban da suka zuba kuɗi aka hiddo abincin nan a fili wanda suke da takarar da aka raba an yi dama da sunanka da iko da tsaro da komi za ka so ka ba da wannan takardar ka je ka ɗauki kayanka ‘yan ba mai takarar nan ba in ka shiga wurin za su ba ka kashin gaske saboda an kawo jandarmomi an kawo polisai ya so jawon kawanci wani ga kayan shi sun zo an kawo an yi kora muna tsaye muna kallo kowa ya ɗaya ɗaya har mai kayan ya gudu saboda jinsu si gendarme kinnas yana ce ina mai kayan ga duk kowa ya shuru ina mai kayan ga yanzu in yana sai ɗauke su ina mutanen da suke kan kayan ga da mutane sun cincirin ne ana sa ɗauke da mutane sai watsa su yana gayin haka ina kallon wani ɗaya daga cikin masu garuwa sai ce na shi ya ce to zai duka ya zo ya duka yayye ya bige shi ga zafin shi ya daga yayye ya bige shi ya ga zafin shi ne ya hane bugu shayatun ne kawai aljanu ne suka tsaye shi aljanu ne ko suka tsaye in ba haka ba dami baya bugu dami baya bugu har yau abin da ya shafi a zo a rubuta laya ta abin da ya shafi bindiga gabana an taɓa rubutawa kuma aka je aka halba na farkon wani ne ya rubuta ina zamne ya rubuta ta da wata aya cikin suratul tauba ba na gaya aya ya rubuta ta amma ba lumfashi don ka iya ka mutu wurin rubuta ta sai a rubuta ta su bakwai a riƙe lumfashi cak a fara takarra kana rubuta ai tana da dan tsawo sai kai kafa bakwai wani bi mutum yayi biyu uku sai kaga ya faɗi numfashi ya bani dan ka mutu wannan lokacin ka mutu dan wuta tunda kai kai kashe ni kashe kanka akai akai da kyar suka hada guda dan takarrun da suka baci Allah kadai sai yau da kyar aka hada guda aka ji aka dan so maganganun aka hada lokacin ana zaman lafiya babu tashin hankali na garin agadis suka ji can kwamfani da ita aka nemi izinin wasu aka ce ana son a gwada ta ga layana an yi ta bindiga mai so a gwada in ta yi wani ya ce yana so suka biya wani wuri suka ɗauki ɗan tantabara ɗan shida wanda bai iya tashi ba kuma bai iya gudu ba ɗan ya ɗan girma haka kamar ɗan sati biyu haka aka raɗa mishi wannan layi aka an shi mutum biyu suka zo wanga ya buga ba ba ba ba su musu mishi komi ba kuma gaban su yake yana kusan su da daga cikin ikon su ma akwai wani sahiri sihir shi ma boka ne ko kuma yana da irin wannan layin na sihir sai sun ida halba halban sai su ya taso da ya taso kwaf sai ya halbe shi suka je suka ƙara wata suka dawo mutane suka hara ba su sami taushi da ya taso kwaf ɗin sai halbe karo na uku da suka zo ina ne suka ce to yana da kare tambaye suka ce a sa shi ciki ya ce don mai irin wannan tsara da aka yi layi sai aka sa mai kare tambaye a ciki aka je aka kai aka aji wancan suka halba suka halba suka halba ba su same shi shi da ya taso shi mai harba ya harba bai kashe shi aka ce laya ta yi aka sa ta cikin kasuwa rabuna da ita an sa ta kasuwa ta shiga ba ta shiga ba Allah amma abin da nake so in gaya muku wannan abubuwan da ake duka akwai sirri cikin su na koyi sawun ka sani ko baka sani dan a tsari a ɗabi'ance da an harbe ka ka harbu da an soke ka ka soku sahabbai nawa aka kashe Umar masallaci aka kashe shi na sa makami aka soka shi Hassan da Hussein Sa'ali bin Abi Talib duka me aka musu kashe su aka martaba da kima da daraja babu wani malamin da ya kai su bai sai kai su amma kuma an kashe su dan me kai baka so kuwa ƙarya kake a wani abin da kake a koye wanda mutane ba san shi shi yasa sihiri ne kawai aljanu ne yake amfani da su yasa duk wani wanda baya buguwa ko baya harbuwa da zai zamna a karanta alkur'ani mai girma za a bige shi ko shakka za a bige shi wani wanda zai zo gaban mutane ya bace wallahi ana karanta qur'ani za a gan shi da fili tsaye rafa'ida ne kawai an sha zauwa nan garin ma irin wasannin na sai ga mutum ya zo ya aji dabba ya shiga ta dubura ta hita ta baki wanda ba gaskiya ba ne ba yiwa ka shiga dubura jiki ka fita ta bakin shi bai yiwa to amma kewaye shi ne suke amma sun sihirce idanun masu mi masu saharu a ayunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim kamar yadda mutanen fir'auna suke mutanen firawuna ma haka firawuna ya tuhumci annabi musa da cewa abin nan da ya zo da shi sihiri ne ba gaskiya ba ne sanda ta zambace shi sihiri ne hannunka ya dinga haske kamar ampul sihiri ne falana'tiyannaka bi sihirin mithlihi firawuna ce za mu zo maka da sihiri kwatan kwacin naka fa arsala fir'auna ko fir'aunu fil madaini hashirin ya tura ƙauyuka dama ka san mafi yawan inda ake samun sirri ina ne ƙauyuka galibin ƙauye shahilai ya tura can cikin karkara da ƙarar ƙauyuka na ka kama shi ƙwararrun masahirta suka su ga matsar da take faruwa na musa ya zo da sanda tana koma mace shi sanda shi dai da muka sani ta kiwo amma sai ta zambace shi hannunsa ya hudu yana haske cikin mutane so muke kuyi irin haka haka ko muke so me suka ce mu fir'auna a inna lana la ajran shin wai za mu sa'a mana mi za a biya mu asali dama duk wani wanda ka ga yana nuna shi zai iya baka baka buguwa baka saruwa ko kaza da kaza me ne haya me yake so a bashi kudi kuma ya samu matsayi a wurin mi mutanen da yake zama cikin su dan yau da rasu fir'auna ce eh za su samu kai fir'auna ce ku din ma kuna daga cikin makarrabai na idan haku ka zartar da wannan aiki suka zo da sandunan su wai da igiyoyin su da sandunan su kuma suka jefa a gaban taron mutane ranar idi dama aka ce za a mukabala ta gwada mu'jiza annabi Musa da sihirin bokayen fir'auna da a kareta annabi Musa ga taron al'umma nan sun haɗu suka jefa sandunansu da igiyoyinsu sai ga igiyoyinsu suna yawo a idanun mutane kamar mucinsu shi sai Allah ya ba da labari ce saharu a ayyunan nas sai suka sihirce idanun mutane wastarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim suka zo da sihiri mai girma a lokacin annabi Musa ma ya ji so annabi Musa ya ji so amma Allah ya ce mishi la takhaf innaka antal a'la ka ji tsoro annabi Musa kai zaka dokaka kai zaka hau a kansu Allah ya ce je fa sandan nan taka talqahu ma sana'u in ka jefa sandan nan taka za ta tsitsince abin da suka yi nasiya innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata dan Musa ya jefa sandan shi da zammacin shi bayan haka duk ta tsince sandunan boka da igiyosa ta cinye gaba ɗaya ta dawo sandanta da yake masu sihirin na fir'auna suna da hankali kuma sun san sihiri sihiri ne abinda ba sihiri ba zai taɓa zama sihiri ba da suka ga haka ma ya faru dukkansu sai suka yi sujada suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangiji annabi harun da ubangiji annabi musa to da sun san nasu menene saddabaru ne amma na annabi musa ka menene gaskiya ne mu'ajiza ce ba bukanci ne shi yasa kar boka ya baka wani mamaki ko dan tsubbu ko wani wani ne baka buguwa ba ta lokaci kuma yaushe ana cikin zamanin neman ci gaba da neman abin da aka cike ka ce baka buguwa yana amfani baka buguwa masashi yana zuwa jado ce baraka ta ana neman arziki ka ce baka buguwa mai amfanin ka mai kamar ka mi kai ma mutane mai kama yin gidan kun ba kuma galibi za ga duk masu ne wannan abu yan fitana da tashi hankali shi ba ya buga cikin shi tashi hankali ne ba ya buga cikin amma bai barkata komi ba bai iya tallafa mu kowa sau da jahili kuma galibi irin waɗannan layu mafi yawa sai ka ga an yi amfani da wani abin da yake haramun ne a cikin su ko najasa ko wani abin da bai dace za ga an yi rubuta layin ƙur'ani za ga alƙur'ani mai girma an rubuta shi da jini wanda jini na jasa ne alƙur'ani mai girma za ga an rubuta shi da mani ko a shafa mishi mani da garadi da nufin wani abu shi yasa kare ya baka mamaki mutum ka zo wurin shi akwai wanda za ka zo wurin shi ɗebi ƙasa ya baka kana matsalar wani abu in ka guga wannan ƙasa sai ka ji matsalar nan ta ta ko babu akwai amma wannan ƙasar ce ta maka wannan maganin a ba gaskiya ba ba shi ba ne shikin shi ne boskin da ke tare da alshanu ana aiki tare da su don haka in ya baka ƙasa ce ka tafi da ita alshani zai tafi da kai ku ya maka hidima ya maka aiki tare ai ba ƙasar ba ce na kaga sihiri ne yaudara ne akwai wani abin da yake wai kai baka sani ba wanda suke amfani da shi Allah ke shi mu kare ina ganin zamu dakata kenan insha Allah ta'ala sai wani satin Allah ya kai mu wannan fada daidai Allah ya samu sawan ladan shi kuskure ko abin da ke kama da kan lafiya mana gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi